الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومزدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اشد لنا بهذا المحضر والقى في بنظرة تأتي لنا بالسفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه جماعة ما سوه كلمه da kuma sauraronmu kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa muna miƙa muku mu miƙa muku gaisuwar musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka sani yau rana ce ta juma'a 29 ga watan shawwal shekara ta 1444 hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ya yi daidai da 19 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyar annabi isa alayhi salam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ba mu aran lokaci domin sake ci gaba da tunatar da junanmu kamar yadda muka saba a wannan masallaci ta juma'a kowace mako yau ma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tsora ne akan abin da ya gabata in ba mu manta ba dai muna cikin tafsirin ayan nan ne ta cikin suratul hujurat shine ya ayyuhal ladina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha 'alimun khabir a cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi halice mu dukkan mutane gaba ɗaya na duniya Allah ne ya halice mu min zakarin wa unsa daga sayyiduna adamu da kuma sayyidatuna hawa daga nan Allah ya samar da asalin mu gaba daya kuma zai fasaru Allah ne ya halice ku gaba daya mazan ku da matan ku duka Allah ne ya halice ku babu wani wanda ba nafsin Allah bane kowane abu da inda ake tsera shi da kuma inda ake sana'anta shi to shi dan adam duk inda ka ganza shi nafsin Allah ne a halaran Allah aka tsera shi aka tsawara shi aka yi masa komai da komai illa dai kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ijiyarka ya bai wa mahaifiyarka zuwa wani lokaci ita ma ijiya aka bata da Allah subhanahu wa ta'ala yi mu mazanmu da matanmu da fari da baki da gajere da gudogo da kowane irin bangare ne waje Allah kun shuban Allah sai ta muka sanya ku yanki yanki ƙasa ƙasa gari gari muka sanya kuma ƙabilu ƙabilu wannan yanki yankin da muka sanya ku kuka zamanto a cikin za wannan ya fito daga gabas ne wannan ya fito daga yamma ne wannan ya fito daga arewa ne wannan kuma ya fito daga kudu ne kowa da naka yanki bayan nan kowa da irin yaren da yake yarawa a yayin magana laraba suna da nasu yare sunansa larabci sauran duka yarukan duniya gaba ɗaya a zamanci amma kowanne da abin da muke ikilashin sunan satansa a ce wannan ba nije ne wannan ba aushe ne wannan ba bulatani ne wannan bayarabe ne wannan iyamuri ne da sauran dai ya rasa duk duniya gaba daya Allah ya yi mana wannan ne domin mu gane junanmu ko domin mu san junanmu Allah tabaraka wa ta'ala da yi mu yanki yanki yare yare kabila kabila domin mu rika yin alfahari ni da na fito daga bangare kaza na ji wanda ya fito daga bangare kaza ba ko ko a'a ni da nake yare kaza na fi wanda ba wannan yaren yake daraja ba Allah ta ba kan haka ne haka ba na yi ne dan ku gane junanku bani ne in ya ga bai rabe san bai rabe ne wannan bai rabe in ya ga bahaushe ta bata wannan bahaushe ne in ka ga dan kasan Hindiya ka gane wannan yaren Hindiyanci yake yi in ka ga dan kasan China ka gane wannan yaren Chinisanci yake yi in ka ga ɗan ƙasan turawa ka gane wannan bature ne turanci yake yi haka dai wannan shine hikima irin ta Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan ba domin yin alfahari da nasaba ko yin alfahari da ƙasa ba ko don yin alfahari da yanki ba ko don yin alfahari da ƙabila ba ko don yin alfahari da ma'ana yare ba a'a inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma a wajen Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi tsoron Allah cikin mutane shi ne mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan adam a addini yana titikan ɗan uwansa ne da imani da tsoron Allah ba da wani abu daban ba ashe kenan babban abin tinkayar mutum kullum shine tsoron Allah ya tsoron Allah na yake kai ma ya tsoron allah ka yake in ka ji tsoron Allah a wajen Allah ka ji ni ni in na ji ka tsoron Allah a wajen Allah na ji ka kuma tsoron Allah nan abu ne tsaya biyu ni kawiya ga umarnin Allah da kuma nisancan hana-hanan Allah ta inda Allah ya tsara ta inda Allah ya yarda ba ta inda ka tsara ba ba ta inda kai kake so ba domin addini Allah ne ke shar'anta shi ta harshen annabinsa da kuma sauran annabawansa ashe tsoron ka ya zama daidai da alqur'ani daidai da karantarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine girman dan adam to shine muka mada a baya ka samu mutum yana alfakari da cewa shi dan wani ne jikan wani ne ai mu ne ƴaƴan ɗan hodiyo misali misali an gane taraduna amma kuma misali a ce maganganun shehu ɗan hodiyo ya yi nan kai kuma ta yi can aikin ɗan hodiyo ya yi nan kai kuma aikin ta ya yi can don Allah tambara ina ganinka da ɗan hodiyo ina alaƙa da Allah na kuka haɗu Allah kun haɗu kai alaka amma kuma kun rabu a cikin imani da tsoron Allah da addini ina ba da mai ja a keke nan ɗan hodiyo na gaske shi ne wanda ya zama jubi a cikin ɗan hodiyo ina ba da mai ja za a iya karɓan abubuwa da yawa na maganganun ɗan hodiyo a gurinsa kuma za a iya ganin ayyuka ƙara irin na ɗan hodiyo a tare da shi to wannan in ana neman ƴaƴan hodiyawa to wayannan su ne ba wani su ba kuma muka ce cewa duk mutumin da ya tsaya yana yana danganta kansa da mu ƴaƴan shehu wani ne ko ko mu yayan mato sharif wani ne ko ko mu yayan alhaji wani ne ko ko mu yayan hole wani ne ko mutumin kirki ba amma kuma ba su halaye da ɗabi'u irin na wannan mutumin ba wannan yana nuna wauta a filin Allah, wauta ne wannan, kuma wannan yana nuna mutum kenan bai ma gane shi waye karan kansa ba, kai yanzu ba za ka yi alfahari da kanka ba sai ka alfahari da waninka? Ba zai yiwu ba. Saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga muna cikin hadisi sahih. Annabi yana cewa man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. annabi yake mafasa bi amaluhu duk mutumin da ayyukansa na kwarai suka jinkirtar da tafiyarsa tafiyar ba ta sauri saboda ne ayyukan da ake aikatawa ba ayyukan kwarai ba ne an gane sai zama da ayyukan mutum sun danna mutum ba ya iya zabura ba ya iya kuma ma'ana tafiya yadda ya kamata kuma a hanyar da ya dace sai dai kakama da shi ɗan wani ne jikan wani ne amma kuma aikin bai zaburar da shi ba irin na wa'incan mutanen ba aikin da yake aikatawa ya yi nauyi ka san babu abin da yake dabai bai ɗan adam ya hana mutum miƙewa ya hana mutum tafiya irin zunubai zunubai da kake ganin nan wasu da baibayi ne wasu an ne ta karba a ta hannu da ke hana ɗan adam mana miƙewa da zabura su sha'anin Allah da sha'anin manzon Allah musamman zunubai suka yi yawa haka abin yake shekara shau ɗan waje a wani bayakin sa yana wani kankan da kansa cewa zandi quludun wal quludu taqilatun kaifa nuhudu bi mustaqim wa muqayyadi yace zunubai da sun zama mini kaman jabaibayi sun ɗaɗɗaure ni ta kotarina ko kuludu takila jabaibayin kuma sai zo ne nauyi da ana mutumin da aka kyawar su a kaba kuma abin kawai sai zo ne nauyin da sai ne da ana zai yi kuwa zai iya jan abin nauyin ba zai iya ba yadda ta kuludu takila kai fa nuhudu bi mutaqimar muqayyadi dan Allah wanda aka kaure shi ta hannu aka kaure shi ta kaba kuma abin tsaurin masu nauyi ne da Allah sai na zai zabura da zai iya jagora bayi sai dai ya rayu a wajen ya tashi a wajen ya koma a wajen haka zunubai suke dabai bai dan adam ya zaman to yana kwance ku daya amma ba abin da zai saba ka na kirki yace sai fa nuhudu bi mutaqin wa muqayyadi ai ba kai da wanda yake da bai bai yake daure zai iya zabura ba zai iya zabura ba to shi ne annabi yake duk mutumi da aikinsa ya jinkirtar da shi to dangantakarsa da wani mutumin kirki ko wali ko shehi ko ni babba wannan ba zai sa shi ya yi gaggawan cimma matafiya ba yanzu misali babanka kullum ya karanta alqur'ani ya karanta da la'ilu ya yi aikin kwarai sai kuma yanzu daga shekara sai shekara kake dan kakkaɓe bangon alqur'ani ka karanta a ramadana da zarar ramadana ya wuce sai ka ajiye shi an gane da rabarka da salatin annabi ma sai kai kwana da ratin mutuwa da salatin kwa goma ba dan Allah da annabi wannan sai na zai cimma wancan kakan na da rayuwa zai yi kuwa har ba zai yi ba saboda aikin ne zama iri ɗaya ba hanyar ma bai zama iri ɗaya ba saboda aka annabi ya faɗi gaskiya man ka tsadi amalu lam yusiri nakahu misalin wannan a bayyane a zamani mutum ne dan boko ya yi karatun boko har ya zama babban fitila a ƙasa ya rike babban mukami a ƙasa ya taimaki al'umma ya sama musu da aikin yi ya ba da gudunma a addini ya yi abubuwa na alkhairi sai ƙasa gaba ɗaya ta zama tana yabar wannan mutumin saboda alkhairin da ya aikata ana nan sai Allah ya masa cikawa da Allah ya masa cikawa da su aiko irin alkhairin da wani yayi zai kamata a wakitar da zuwansa ba bari da Allah a ɗauko wani ɗaya daga ciki ya zaman to ya gaji kujeransa ya ka samu mutum da ya gaji babban ɗan shekararsa arba'in da biyar da Allah ya ta ya ɗauke shi aiki a kuma da kome kai ba ya kai amma da aka duba sai ya zama certificate na primary school kai yake da ita ba na secondary da sanar jami'a dan Allah wannan zai tsare wancan makami ba wanda jama'a da Allah ku tare duka zai yi kuwa gwamnati za ta yarda da wannan shekarun ne ya gaba a shekaru da gaba ba hankalin ne ya gaba a hankalin da gaba ne ya gaba ilimin ne ya gaba ilimin ya gaba ilimin ya gaba to ya ta yana kallon position babba na ma'ajinsa amma ba zai iya zamanto an ba shi ita ya rike ba me yasa aikin da ya yi na jahilci yanzu shi ya diletin ɗinsa bai iya cimma kujerar babansa ba. Amma da Allah da annabi da ya karatu, da Allah ba za a ba shi wasu janin ba, za a ba shi ta ka sha'anin addini yake ɗan uwa. Saboda haka mutum ya gane wannan. Malamai suna cewa jinaftika la bi afrika kun shariban fama yakfi min sharafin wiladu kun shariban ka zama babban mutum a rayuwa jinan suka da karan kanka da kai kanka da kanka za ka riko kai ka zama babban mutum da ilimin addininka da ilimin zamaninka da ɗabi'un ka kyawawa da mu'amala da Allah lafiya da mu'amala da bayan Allah lafiya nan da ɗabi'o'inka masu kyau da imaninka da tsoron Allahnka da iya zama da kowa da kowa da wannan kake zama babban mutum ko da haka ka zama babban mutum da irin waɗannan kwalitokan la bi aslika ba da babanka ba ba da babanka ba ba da kakanka ba a da waɗannan abubuwa ake zama babban mutum saboda ne wa ma yafi min sharafil wiladu al wiladu aiwa wa ma yafi baya iya wadatarwa ya isa ne sharafil wajen daukaka yana maganar ɗaukaka ai ni ɗan wani ne bai sa ka zamanto maɗaukaki sai a duniyar waɗanda kuma ma'aukata da irin ta kila ina ma da an fahimta kila saboda haka ɗan wa waɗannan ayoyin abinda suke karantar mana shine menene mutum ya yi ƙoƙari ya gyara mana imaninsa ya gyara tsoron Allahnsa kuma mutum ya gane shi shine ba da kai kanka kake zama wani ba da waninka ba an gane kenan ko da kanka kake zama wani ba da waninka ba almasu bi fadilatihi la bi hasabihi mutum yana zama shugaba ne saboda darajojinsa mutuncinsa kimansa cikin mutane ba da wai dangantakarsa ba na fito daga family kaza wannan bai cika ba da abin da yake bukata ba an gane kenan ko duk da rawa ba to saboda haka waɗannan bangarora da Allah ya zuba mu a kanka na yanki yanki kabila kabila dan mu gane juna ne ba wai dan mu yi alfahari akan waɗannan kabilu ba wannan ba shine manufan Allah tabaraka wa ta'ala ba inna akrabakum indallahi attaqum mafi girman ku a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah akramun nabi attaqum in ji manzo Allah mafi girma a cikin mutane wanda ya fi kowa tsoron Allah shi ya fi girma a wajen mutane a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashe kenan ɗan uwa da tsoron Allah ne ya kamata mu yi kanmu kwalliya da tsoron Allah ya kamata mu yi kanmu ado da tsoron Allah ya kamata mu karba kanmu shi ya sa kowane alkhairi Allah ya sanya shi a cikin tsoron Allah duk wani abin neman bawa Allah ya sa shi a cikin tsoron Allah ji malamai yanzu bawa in yana so ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah ya ji tsoron Allah in ya ji tsoron Allah ya shiga cikin gurin waliyan Allah saboda Allah aka yi faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna mu'minai masu tsoron Allah su ne waliyan Allah in kai mu'mini ne mai tsoron Allah ne kai waliyin Allah ne kana ci gaba da imanin tsoron Allah matsayinka a walitta na ƙara hauhawa an gane karatu na ko kamar yadda mutumin da aka dauke shi aiki da certificate din primary school har ya ai albashin shi ba zai daidai da wanda ya je jami'a ba ko ko ba ko in ya ƙara zuwa makaranta ya ƙara ya tafi ya samu kuma a wani kwalin da ya wannan da Allah ba za a ba shi promotion wajen aiki ba da Allah kwalin ba zai ƙaru ba zai ƙaru me yasa sharafi ne ya ƙaru shi yasa wani sharafi shi ne ya ƙaru ai ko a ce gwargwadon imaninka da tsoron Allahnka gwargwadon walitarka da haka har ka kai makamin da ma ba yi tsammani ba a walita kaga sharafin walita imani tsoron Allah in mutum matsalabin sa ilimi babu abin da yake ba da ilimi irin tsoron Allah kuma haka Allah ya faɗa wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim ku ji tsoron Allah in kuka ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku Allah masanin komai da komai ne in kana so ka fi duk malaman garin nan ilimi Allah ka ji tsoron Allah sai ka tara ilimin da kowa bai tara ba ashe kada kin tara ilimi kowane bangare tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mabudi ne babba na ilimi sannan kuma ko da mutum ya shiga cikin yanayi na kunci ya rasa mafita wallahi in ya ji tsoron Allah Allah sai ya ba shi mafita kuma haka Allah ya faɗa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaratan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya maka mafita daga cikin kunci ashe duk kunci da dan adam ya tsinci kansa a cikin sa ya ji tsoron Allah sai ya samu mafita bayan Allah ya sanya maka mafita wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai azubta shi ma ta inda bai zata ba in kana so ka ga arziki na zuwa maka ta inda baka zata ba a rayuwarka wallahi ka yi tsoron Allah arziki zai zo maka ta inda baka zata ba sannan abin mamaki in mutum kwaɗayin sa gidan aljanna yana kwaɗayin gidan aljanna Allah sai ya je zama dan aljanna wallahi ka ji tsoron Allah in ya ji tsoron Allah ya tabbata dan gidan aljanna ne an gane kenan ko saboda haka Allah ya faɗa tilka aljannatu nuruha li ibadina man kana taqiyya Allah ya ce wancan gidan aljanna ne da kuke ganin ta nan me cike da ado da kayan marmarin nan Allah ya ce muna gadar da gidan aljanna ne da wanda ya zo mai tsoron Allah cikin bayin mu kuma aljanna uiddat lil muttaqina an tanada ne an shirya ne dama don masu tsoron Allah in mutum yana neman Allah ya kubutar da shi daga azabar Allah da kuma kira'i wallahi ya ji tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ran tashin kan sai da yake ma wai na kiratin da ake magana ne shi ya gan shi shi ne aljanna bai san sai da sai wuce sirati ba za ga ka ta wuce kamar wani kiyayi in an wuce ta ai an wuce me ya kawata tsoron Allah ne ke sa mutum ya samu wucewa kan sirati kamar walƙiya kuma ya zaman to ya kubuta daga sharrin jahannama kuma haka Allah ya faɗa thumma nunajjil ladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jufiya Allah ya ce masu tsoron Allah za mu tsayar da su akan sirati da jahannama kuma za mu bar azzalumai masu gurfana na cikin jahannama Allah kiyaye mu to kaga ba in yana neman Allah ya kubutar da shi daga sharrin jahannama da kuma tsallake su da ake kafin ta ido ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala zai samu wannan daraja din sannan kuma duk mutumin da makiya suka sa shi gaba ya rasa irin dabarin ma irin dabarin da ma zai yi makiya ta gaba ta dama ta abu ta ko na makiya an gane ya ja yaso ya ja falaki ya ja nasu ya ja la'ula ya ja kwabi amma zai zire abin da ya gashi nan dai babban abin da za ka yi ka gagari maki tsoron Allah babu abin da ake gaga ake gagarin makiya da su irin tsoron Allah kuma aka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ya ce in tajiru in dai kuka yi haƙuri a kan jina kuka yi haƙuri a kan rashin saɓa mini kuka yi haƙuri a kan bala'i ba ku juya ba kuna nan kuna haƙuri wa tattaku ko kuka ji tsorona la ya durukun kai domin shai'a kaidin maƙiya masu kaza masu kutun gila da kilibidi da makirci Allah ba zai cutar da ku da komai ba ba zai cutar da ku ba duk wanda ya bi tsoron Allah kai bin maƙiyi ba zai fita da su komai ba Allah sai ya ba ta mafita shi karan kansa sai ya rasa yaya abin yake zama haka ne sai in an shirya ma wani tubu za ga kai ya wuce ba wani abu ke gadar da wannan ba tsoron Allah ne ashe ɗan uwa duka abin neman Allah yana cikin tsoron Allah in mutum yana cikin rikici ya rasa gane ina ne dama ina ne hagu ina ne hanyar aljanna ina ne hanyar wuta ya je rute ne da san dai yadda zai ba wani abu ne ya rikice masa yana so ya gane wai ina aske ina du Allah ya ji tsoron Allah in tattaqullah yaj'al lakum furqanan in ji kuka ji abu tsoron Allah Allah zai sa muku rarrabewa tsakanin anyan kirki da kuma anyan banza Allah zai sa muku rarrabewa tsakanin haske da kuma duhu ashe ‘yan uwa a taƙaicen taƙaitawa duka abin da bawan Allah yake nema ya ji tsoron Allah Allah sai ya baki wannan abin. Allah ya ji tsoron Allah Allah sai ya baki abin. In wani abu ne na tsoro in ya ji tsoron Allah Allah zai kawo da abin. In wani abu ne na kwaɗayi da ake so ya zo hannu a duniya ne ko a lahira ne wallahi mutum ya ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah za ka wayi gari ka ga abin gashi a hannun damanka kai kake sarrafa wannan abin. ashe kenan tsoron Allah shi ke ba da komai da tsoron Allah ake samun girma a duniya da tsoron Allah ake samun girma a lahira wani abu daban ba zai bayar ba saboda haka inna akrabakum inda Allahi atqakum mafi girman ku a wajen Allah mafi tsoron Allah ku kuma Allah masani ne na abin da ya kuya kuma masani ne kuma na abin da yake bayyane abin da ke bayyane Allah ya ji kowa sanin sa abin da ke koya ma Allah ya ji kowa sanin sa ba ɓuyar ma abin da ke cikin ɓuyar ɓuya ma Allah ya san shi Allah ya san shi an gane kenan ko wala ka mu ji tsoron Allah kada mutum ya bayyana shi ne tsoron Allah ne a filin Allah amma kuma a tsoye kuma ba mai tsoron Allah ba wannan ba sai lulalinci ne kana kuma yaudaran kanka ne an gane kenan ko kana yaudarar kanka ne ba wani kake yaudara ba an gane kenan ko saboda haka kada mutum ya zama ba mai tsoron Allah ba amma kullum yana bayyana wa mutane shi ne tsoron Allah ne mun faɗa a baya babu bawa da Allah ya fi masa azaba yake nakaɗa masa azaba wani tashar kiyama irin mutumin da zai fito ya sa riga irin na annabawa ya yi shiga irin na mutane kirki amma kuma aikinsa irin aikin fir'auna ne amma a zahiri da shi shiga cikin irin na mutanen kirki amma aikinsa irin aikin fir'auna a ga wannan ya shiga uku a wajen Allah ran tashi alƙiyama Allah ya kiyaye mu wala ta yawa mu tsarkake zuciyarmu mu ji tsoron Allah da shi za mu yi nauyi da shi za mu samu balo mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da tsoron Allah ne ba da wani abu ba amma ɗan kirki in ya gaji asalin kirki kuma ya tabbata a aikin asalin to madalla kuma da wannan da kuma an gane ce madalla kuma da wannan da kuma tare na malami ko ko jika ne na malamai sai ya tsaya ya karatu har ya zama malami kaga madalla da wannan ɗan kuma ya tsaya ya koyi da kyawun halayyar iyayensa da kakanninsa wannan madalla da wannan ɗa madalla da wannan jika kaga da kwano da marfi sun yi daidai kenan kaga marfin ya yi daidai da kwano kwanon ma ya yi daidai da marfinsa ya buɗe sannu tabaka kenan Allah ya mana wannan azamatul la rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ɗan uwa mu zamanto shugabanni bil himanil aliyati la jarra fil baliyati himma akai wa ta ki ajewa ajeji wa ta kai aje ajewa ka tunkari sha'anin Allah da gaske da ka kautawa da wannan sai ka zama abin kirki a duniya ka zama abin kirki a lahira amma ba ta kama da rahimul baliya ba ma'ana zumunta wanda ya tsuba ya jibije shekara ɗari biyu baya shekara ɗari uku baya shekara ɗari da hamsin baya shekara ɗari baya shekara tamanin baya har yanzu kana kana kumbur mu ayan wani ne mu jikokin wani ne a garin nan anya a haka za kare wannan ba daidai ba ne ka bi hanyarsu in ɓangaren sarauta ne haka in ɓangaren ilimi ne haka in ɓangaren arziki ne haka abin da ya kamata kenan babanka mai arziki ne amma mai ciyarwa mai gina makarantu mai gina kuma a masallatayya mai taimakon mutane an gane mai kada darajojin mutane a masana'antarsu to kai ma ka yi ƙoƙari don Allah ka bi wannan sawon a lokacin ka nuna wa duniya kai ɗan gaske ne na babanka kai ɗan babanka ne amma na gaskiya ba na ƙarya ba akwai ƙaƙa na ƙarya akwai ƙaƙa na gaskiya ta Allah sa mu zaman to daga cikin aya eh na gaskiya alfama na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma da wannan zan yi canji kaɗan da irin wa'annan uslubin ne ya kamata shugabannin da muke da su a yanzu an gane su bi hanyoyin da shugabannin mazajen jiya suka bi suka gina Najeriya. Ina ba da amince hanyoyin da wasu shugabanni suka bi suka gina Najeriya ta zama Najeriya a jin alfahari da suka rayuwa cikin ta to su ba shugabanni a yanzu wanda ke rike da madafan iko su ba su kamanta irin abin da mazajen jiya na kirki suka kamanta. In suka yi haka to alhamdulillah sun yi kama da mazajen jiya. Allah sa kuma su yi kama da mazajen jiya na kirki almamatar na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da wannan damar za mu yi amfani dan lokutan da ya rage za a rantsar da sababbin shugabanni Allah sa a rantsar da su lafiya in kuma aka rantsar da su kyakkyawan zaton mu cikin su Allah ya tabbatar albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa ku zama shugabannin da za ku tsamo mu daga kuka zuwa ga farin ciki su zama shugabannin da za ku tsamo mu daga bakin ciki zuwa ga farin ciki ya zama cewa gabanin da za su tsamo mu daga halaka zuwa tudun na tsira ya zama cewa gabanin da za su tsamo mu daga yunwa zuwa koshi su zama cewa gabanin da za su tsamo mu daga talauci zuwa ga wadata su zama cewa gabanin da za su tsamo mu daga kirgishi da razana zuwa ga aminci da kuma kwanciyar hankali albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa annabi zamu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu zama na gaba za mu dora a inda muka kwana Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira azama sayyidina rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal qatil ma sabaqa nasr al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين